ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا ɗaya ga watan Ramadan jira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da sha takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda barkanmu da shan ruwa barkanmu da sake dawowa nan bayan magariba domin mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan makaranta mai girma mai daraja Allah ya ƙara mata girma da daraja da albarka amin muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul nur mun tsaya daidai aya ta 61 za mu tashi kan aya ta 62 Allah ta'ala ya ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli Allah ya ce mu'minai kawai waɗanda ake ce mu masu imani su ne waɗanda suka yi imani da Allah da manzon shi ma'ana duk mai wanda ya yarda da Allah da manzo to shine mu'mini innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi muna ganewa ko wanda ake ce ma mumini ko muminai su ne waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah da manzon shi wa idza kanu ma'ahu idan suka kasance tare da shi manzon da suka yi imani din ala amrin jami'in akan wani al'amari wanda yake mai tattara kowa da kowa ma'ana kaman aikin gayya lam yadhhabu ba za su tafi su bar manzon nan ba hatta yasta'dinu sai sun nemi izinin shi innal ladina yasta'dinuka Allah ce lalle waɗanda suke neman izininka ulaika alladina yu'minuna billahi wa rasuli waɗanda suke neman izininka idan suna da wata larura bisa aiki da ake yi Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda suka ba da gaskiya da Allah da manzon shi. Ba idan stadanuka li ba'd sha'nihim to idan suka neme ka suka nemi izinin ka saboda wani sha'ani da ke gare su fa dal liman shi'ta minhu ka ba da izini ga wanda ka so daga cikin su wastaghfir lahumullah kuma ka roka musu Allah subhanahu wataala gafara inna allaha ghafurun rahim lalle Allah subhanahu wataala mai yawan gafara ne kuma Allah mai yawan rahama wato wannan aya mai girma a cikin ta Allah subhanahu wataala koyarwa da karantarwa ce yake mabayin shi masu imani cewa idan suka kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wani al'amari mai tattarowa ai wani al'amari wanda yake na daga cikin larura yana daga cikin amfanin wannan al'amarin an wato su kasance tare da manzala sallallahu alaihi wasallam a ciki mana abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ba ya iyawa sai tare da su kamar yaki a ga yaki mutum bayan ya shi kadai dole sai da komandodin yaki da sojoji waɗanda za a yi yakin tare da su kamar shawara shawara ita ma ba mutum guda ke yin ta ba ko ba haka ba yawa shawara akalla ita da mutum biyu mutum uku mutum hudu mutum biyar kaga ita ma wannan dole ne sai da jama'a to idan wato irin wannan al'amari ya hada su ko jihadi ko shawara ko wani aiki daga cikin ayyukan da mumine za su hada a ciki shi tarayya da juna to lallai amfanin wannan kasancewar su jagoransu shugabansu manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam to yana hukunta su tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam kar su rabu da shi to wanda ya imani da Allah da manzon shi Allah yana bada labari in dai imanin shi na gaskiya ne ba zai tahiya bar manzon Allah ba saboda wani al'amari daga cikin al'amurra ba zai koma wurin iyalin shi ba ba zai je biya bukatun shi ba ya bar wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun girman bukatar ta shi sai da izinin manzo Allah ko kuma da izinin wakilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzo Allah sauraka kenan anan Allah subhanahu wataala ya nuna mai imani cikar imanin shi da Allah da manzon shi in yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya gusa daga wurin manzo Allah sai in manzo Allah ya bashi izini shine cikar imanin kuma Allah ta'ala ya masu yabo akan haka su waɗannan masu imani akan wannan aikin nasu da kuma ladabinsu tare da manzon shi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma wani wanda ya tsaya na'ibin annabi sallallahu alaihi wasallam kaman waɗanda suka zo bayan manzon sallallahu alaihi wasallama shugabannin musulunci ne waɗanda suke jagoranta al'umma a cikin al'amuran addini da kuma ƙasa to idan ana aikin gayya tare to cikan ladabi ne kakka gusa kakka rabu da wurin da ake wannan aiki na gayya ko ana wani taro to sai ka nemi izini shugaba addinin mu addini ne dan biyayya akwai ladabi da biyayya yana koyar da mu dabi'u masu kyau addinin ba addini ne da yake karantar da mu mugayen halaye ko mugayen dabi'u ba babba ba shi girma ake annan babban yana kare ma wasu abubuwa da yawa da izinin Allah saboda haka girmama shi kake yana da amfani a cikin rayuwarka kuma wannan shine tsari amma haka ce kawai haka muke kara zubi kawai haka muke kowa shugaban kan shi ne kowa ya abin da ya ga dama to dole mu samu matsala cikin rayuwarmu yasa Allah ya ce innal ladina yasta'dinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi lalle waɗanda suke neman izininka Allah ya ce to lalle waɗannan su ne waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗannan mutane da Allah ta'ala ya ce su nemi izinin annabi alaihi salatu wassalam shin malamai suka yi tambaya shin manzan Allah zai masa izinin ko ko zai hana su wasu malamai suka ce izinin yana da sharaɗi guda biyu sharaɗi na farko ya kasance wani sha'ani ne daga cikin sha'aninsu wani lamari ne daga cikin lamarransu su masu imani wani aiki ne mai mahimmanci daga cikin ayyukansu masu mahimmanci ba wai haka kawai ba saboda ka gaji da wurin ka ce kana neman izini akwai inda za ka kuma alhali ba inda za ka saboda ka duk wanda ya nemi izinin ya bar wurin baya da wani uzuri to ba mai izini domin baya da wani aiki da kai muhimmanci wannan aiki na karuwa al'umma aiki ne na karuwa addinin musulunci na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ga dama ya masa izini to sai ya masa izini kamar yadda Allah ya ce fa idastadanuka li ba'd shanihim fa azal man shayta minhum wastaghfir lahum Allah inda Allah ta'ala ya ce haka idan suka nemi izininka saboda suna da wasu alamurra to wanda ka ga dama cikinsu ka baya izini ya tafi kaga sai manzo Allah ya so kenan in bai so ba shi kenan ma'ana dai wannan aya mai girma a cikin ta Allah subhanahu wataala yana bayyana cewa mumini ya san girma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya biyo baya da wannan aya cewa لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا kada ku maida kiran da kuke ma annabi sallallahu alaihi wasallam tsakaninku kamar yanda kuke kiran sashen mana kan ku jira manzo Allah da yadda kuke kiran diyanku da magajiyanku da kannanku da abokanku da mutanen gari kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar kowa yake ba saraka kana kiran wani abokinka mamman wani ibrahim ka kwala mai kira kawai ba matsala abokinka ne ko wanka ne ko kananka ne ko amma annabi kamar yadda baka kiran babanka da sunan shi ka ce wane ko saboda mi ba kai saboda girmamawa ba annabi ya fi shi girma girman shi da annabi kamar tsakanin sama da ƙasa ne tserewa girman kasa wanda ke nan ƙasa ba zai cimma wanda ke sama ba har abada ko shekara nawa zai zaraka babu wani abu da mutum zai wanda zai cimma girman annabi sallallahu alaihi wasallam to kamar yadda baka kiran inna da baba da sunansu da aka zana musu to manzo Allah ya fi su dacewa da a kira shi da sunan shi karara da dai ka kira shi da suna na girmamawa ya rasulullah ya nabiyallah haka ya annabin Allah ya ma'aikin Allah haka ake kiran shi kuma kasa kasa za ka yi da murya ba daga ba kururuwa za ka yi ba in ka san abin da kake yi sadaka Allah ta'ala cikin girmamawa da za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka a kira shi da yadda ake kiran sauran mutane ana faɗin sunan manzo Allah ne a babin ana ba da labarin sunan shi amma kawai ba ka cewa Muhammad ya ce a ba na girmamawa take ciki kuma kana nufin manzo Allah kana nufin wanda ya kowa girma kake cewa Muhammad ya ce amma kana iya faɗin sunan shi Muhammadu ɗan Abdullahi ɗan Abdulmuttalib ɗan Hashim ɗan duka ita faɗi saboda kana ba da labarin yadda yake amma in za ka faɗi saƙon shi sai ka ce annabi ya ci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ci zaka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kar ku yi haka kar ku kira annabi sallallahu alaihi wa sallama da yadda kuke kiran sashen ku da junanku sai Allah ya ce qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza lalle Allah ta'ala ya san waɗanda suke sulalewa cikin ku su tsere su gudu wanda ba sai da mai izini ba kawai sai dai a gaba yana Allah ya san su ai tunda Allah ta'ala ya yi masu imani da Allah da manzon shi cewa ga yadda ɗabi'unsu suke in suna tare da manzala ana aiki ba za su tafi ba har sai sun nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ta'ala ya tsoratar da wanda baya neman izinin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake tafiya ba tare da neman izini ba to koda yana ganin shi ya sulale ya tahe shi ba a sani ba to mutane ne ba sani ba amma Allah ya sani wannan ban tsoro ne Allah ya Allah ya ce duk wanda suke tserewa su gudu daga aikin taro da ake yi in suna ganin ba wanda ya ga gudun su to mahalicin su yana kallon su kamar kai ne ka kira mutum ka ce wani ka ba a hankali ba duk na san abin da kake ka bi sannu sannu yaya mutum ne kake aiki cikin doke shi kana ta facaka kana ta wadaka kana ta yadda ka ga dama sai kira ka ya ce wani ka ba harkokin na a hankali ba duk shagalin da kake dinna sani to yaya kaga dole ka rage ko in kullum sai ka je ka ɗauki zabo wani wuri haka nan kawai saboda isa ba ma kacin shi to gobe mai zaben ya ce ya alaji ka ce ina zuwa an gano ni ina zuwa ko ba haka bane mutum da an ce da abin da kake an sani ba ba mutum ma yama haka ka shiga cikin hayyacinka ballantana mahalicinka Allah waɗanda suke sulaliya su gudu ba tare da an sani ba Allah ta'ala ya ce ya san lokacin gudunsu sai Allah ta'ala ya ce falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi waɗanda suke saba ma umarnin manzo Allah su ji tsoro mana waɗanda suke tafiya su ba tare da sun nemi izinin manzo Allah ba su kiyaye an tusibahum fitna fitna ta same su ya fitna ta samu mutum cikin addinin shi ko ba haka ba saboda bai imani da manzo Allah ba ko kuma yana wargi da imanin shi da manzo Allah abin da yake na girmamawa na darabtawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi shi ba kaga fitina sai ta same shi me fitina a nan wurin shine shirka da sharri in muka fi manzo Allah ba sai ka je ka zama mushriki sai ka fara cikin sharri shi ko manzo Allah biye shi shine alheri zama da shi shine albarka shine ci gaba shine karuwa da kuma da manzo Allah shine karshen asara rishin ladabi da biyayya da girmamawa kai Allah ya aiko shi ne li tu'azziruhu dan ku girmama shi cikin abubuwan da Allah ya ko manzo Allah dan su dan ka san girman shi zan ba kowace magana zaka yaba mishi ba ba kowace irin magana zaka yi game da Annabi sallallahu alaihi wasallam magana ake mai ta girmamawa kamar yadda ba za ka yi ma Allah magana ta cin mutunci ba to ba mu manzo Allah ka Allah ya gwama biyayyar shi da manzo Allah wuri guda wani wuri ma sai da ya faɗi biyayyar ta manzo Allah sa ne ya kawo ta shi dan ya nuna ma wajabcin ladabi da biyayya ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kai biyayya ka girmama shi in ka ji sunan shi kai mai salati in ka tashi da sai ka mai salati in ka yi marici ka mai salati ka ji san manzo Allah ya mamaye maka zuciya ka ji kauna annabi sallallahu alaihi wasallam duk ta canye ma rayuwa gaba daya kuma cikin ladabi za ka zanki magana game da shi cikin girmamawa saboda mai girma ne bayan Allah babu mai girma kamar shi fara ka bai kamata ka saki harshen ka ba ka zanki faɗin maganganu game da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama in ka haka nan baka yi daidai ba Allah ya kiyaye aw yusibahum adabun alim waɗanda suke saba ma umarnin manzo Allah su kiyayi ka azaba mai raɗaɗi ta zo ta same su saboda ni saboda sun kauce ma hanyar annabi manzo Allah ya sa sun yi manzo Allah ya ce su bari sun ki bari manzo Allah ya ce su tsaya nan sun ki tsayawa sun wuce to in suka mutu kaga dai umarnin da annabi ya ba su ba su yi aiki da shi ba ina za su tafiya wuta Allah ya kiyaye sai Allah ta ya ce ala inna lillahi ma fi samawati wal ard ku saurara ya ku mutane lalle duk abin da yake cikin sammai duk abin da yake cikin kasai na Allah ne bana mulkin Allah ne kayan Allah ne abin da ke cikin sama tun daga ta farko har ta bakwai kasa har ta bakwai duka har abin da ke cikin su na Allah ne kuma bayan Allah ne dukkan su kuma Allah ta'ala shine ke juya su yadda ya ga dama kuna ganewa ko? yawa Allah ne ke sarrafa su yadda ya ga dama saboda kayan shi ne ai kaga kai ma kudinka yadda ka ga dama kake mi yawa ka ga dama yau ta yi dadi ka ce shagali za kai gobe kuma ba ta yi dadi ba ka ce ba shagali tsuke aljihu za kai akwai wanda ya sai ma magana saboda mi saboda kayanka ne ko kai ma kai ballantana Allah wanda da kai da kudin naka duka na ne zaka duniya gaba ɗayan ta da abin da ke ciki duka na Allah ne da motoci da motuna da gidaje da kudade da kamfanoni da jiragen sama da na kasa da na ruwa komi da komi din na Allah ne mu Allah ne ke ba wanda ya ga dama su kuma ya karbe su lokacin da ya ga dama daga wanda ya su to kuma Allah yana da hukunci guda biyu yana da hukunci na kaddara yana da hukunci na shari'a hukunci na kaddara shine Allah ta'ala ya kawo mana sanyi muna cikin zafi ya kawo mana zafi muna cikin sanyi ya kawo mana kura ba mu da ita ya kawo mana hazo babu shi duka wannan hukunci ne na kaddaran Allah subhanahu wata'ala to yadda Allah ya ga dama yake wannan sanyin da Allah ya maido mu ko muna so ko ba mu so sai an yi shi ballantana ba muna so kusan kowa ya mara ba kowa ya ji daɗin azumi amma da da an yi shi irin zayin da aka yi waccan shekaran jiya ya kake ji amma da daidai da Allah ya daidai ne yau abin da Allah ya in ya bar mu zahin ma daidai ne kuma in ya kawo mana sanyin da muke son ma daidai ne shi dai abin da ya ga dama yake ba abin da muke so kuma yana mamu ne saboda amfanin kanmu in ka ga ya kawo mana zafi mai tsanani saboda zai amfane mu ke kawo mana sanyi mai tsanani ko matsakaici shi ma dan zai amfane mu Allah bai abu dan ya azabtar da mu kawai haka nan yana yi ne saboda muna buƙatar abin Allah ya kara mana imani Allah ya ce qad ya'lamu ma antum alai duk abin da kuke akan shi ba Allah ya sani Bana Allah ta'ala ilimin shi ya zagaye da duk abin da kake cikin shi na alkhairi ko na sharri mai kyau ko mara kyau duk abin da kake yi Allah ya san abin da kake abin da kake yi da sayi da rana da yamma da daddare Allah ya sani mai kyau ne ko mara kyau dan kaɗan kake ko mai yawa duka Allah ya sani tun bai halice ka bai san dama sai ka yi wannan abubuwan ballantana an sami ka da kuma Allah ya san dukkanin ayyukan mu gaba daya kuma Allah subhanahu wataala ya kilge mu aikin mu gaba daya abin da zamu Allah ya lissafa guda nawa zamu kowa cikin mu kuma tun ba yi mu ba Allah ya riga ya rubuta abin zala ya ce awwal ma khalaqa Allahu al-qalam farko abin da Allah ya halitta shine al-qalam da Allah ya halitta al-qalam sai Allah ya ce mai uktub Allah ya ce mai kai rubutu al-qalam ya ce wa madha aktub mizan rubutawa Allah subhanahu wataala ya ce in rubutun abin da zai faruwa har zuwa tashi alkiyama tun daga yanzu har a tashi alkiyama shahar kalami ya gudana da abin da zai gudana har zuwa tashin alkiyama shi ke babu kari babu riki sannan kuma gashi mala'iku suna ta rubuta da abin da kake mala'iku na rubuta maka oh wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna Allah ya ce akan ku akwai masu tsaro masu daraja masu rubutu sun san duk abin da kuke aikatawa wata aya Allah subhanahu wataala ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atida ba wani lafazi da mutum za ya faɗa na magana ba ce a wurin mutum akwai mai tsaro wanda yake mahalarci raka kana nan tare da mala'ika da maka da hagu suna nan tare da kai mai rubuta alkhairi da mai rubuta sharri mai rubuta abin kirki da mai rubuta abin banza suna nan tare da kai in kayi na kwarai a rubuta in kayi na banza an ce in kayi na banza mala'ikan mala'ikar da ke rubuta na kwarai yana ce ma mai rubuta na banza tsaya shine shugaban mai rubuta mugun aiki da ya ce tsaya tsaya kakka rubuta bari ka gani ko ya tuba saurara mashi aka ɗauki lokaci sai ce rubuta wannan baya da niyyar tuba bai koda na sanin aikata wannan mugun aikin makyale shi kawai rubuta in kuma ka tuba shi ke saboda rahama Allah amma alheri ba a cewa ka a rubuta ba a cewa a dan saurara a gani ko ba dan muye ba saboda rahama Allah ko kuma tsaya ka gani ko yana yana aikata abin da zai bata mai wannan mai bari duk ba a yi kawai ido rihe za a rubuta amma mara kyawu sai a ce a ɗan saurara da haka Allah subhanahu wa ta'ala da abin da muke akan shi yana sane da shi wa yawma yurja'una ilayhi Allah ta'ala ce kuma ka tuna ranar da za a mai da mutane zuwa ga Allah wace rana ce wannan rana alkiyama واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Allah ya ce ku kiyaye wata rana ku kiyaye ta wadda za gaba da za a maida korin Allah saboda haka kenan mutuna wannan rana da za mu yi tsayuwa gaban Allah subhanahu wata'ala domin Allah ya mana sakayya tuna wannan ranar mu zan ki tuna ta kullum fa yunabbihum bima amilu sai Allah ta'ala ya ba su labarin duk abin da suka aikata gaba daya amma raskwana duk abin da kai tun daga farkon balagar ka har zuwa mutuwarka duk za a baka labarin kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza mai kyawu da mara kyawu kamar ya amal misqala zarratin khairan yara duk wanda ya aikata mugun aiki ko aikin alkhairi dan kadan sai mutum ya gan shi sai an baka labarin shi kuma za ka gani cikin littafin ka wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata mugun aiki ko mun kankantar shi sai ya gani shi ranar kiyama in dai bai tuba ba to da da abin da muka yi za a ba mu labari a gwada mana shi dukkan ayyukan mu gaba ɗaya ƙanana da manya kuma za a ba mu labari labari wanda ya daidai da abin da ya faru daga wurin mu ba ƙari ba rage domin Allah ta'ala bai yin runtu bai ƙara maka ko mummunin aikin da kai Allah ba zai ƙara maka ba saboda Allah cikakken adali ne inna Allah la yazlimu mithqala zarra Allah ta'ala bai rage mu mutane daidai girman ƙwayar zarra kuma bai ƙara masa haka wa in taku hasanatan yudha'ifha idan aikin mutum ya zama to aiki mai kyawu ne to Allah sai ya dinka wa yuti min ladunhu ajran azima kuma sai Allah ya bada lada mai girma daga wurin shi inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusahum yuzlimun Allah bai zalunta mutane da komai sai dai mutane su ne suke zalunta kansu mashi Allah adali ne Allah ya ce wa man ya'mal من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما duk wanda ya aikata aiki mai kyau alhali mai imani ne shi to bai tsoron zalunci kuma bai tsoron a rushe mai aiki ana in kai aikin da Allah yake so kai shi daidai to Allah zai baka lada daidai ba za a rage ba kuma matukar dai baka yi abin da za a rushe ma aikin ka ba to aikin ka yana nan tsare ranar alkiyama za a baka abinka shaji guda ka kenan Allah zai ba mu labari wannan rana kuma Allah zai sa gaɓoɓin mu su ba da shaida cikin wannan ranar idanunka da kunnuwanka da bakinka da hannuwanka da ƙafafunka duk za su ba da shaida hatta idan ma jawo shahida alaihim sam'uhum وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون Allah subhanahu wataala ce ana nan kore da mutane har lokacin da suka zo Allah ta'ala ce sai jin su da ganin su da fata su duk ta bada shaida akan su abinda suka aikata yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun Allah ta'ala ce ranar da harshensu zai ba da shaida sa'ad nan kuma hannuwansu ma su ba da shaida da kawafinsu game da abin da suke aikata al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun Allah ya ce ayo za mu rufe musu bakunansu hannuwansu da kawafinsu za su ba da shaida abinda suke aikatawa to dole yana daga cikin cikan labarin da Allah subhanahu wataala zai baka na aikin da kai a rayuwarka ta duniya to Allah ta'ala ce fa yunabbihum bima amilu sai Allah subhanahu wataala ya ba su labari game da abinda suka aikata wallahu bi kulli shay'in alim kuma Allah ta'ala masani ne game da dukkan komi babu wani abu da Allah subhanahu wata'ala bai sani ba Allah ya san komi komi Allah ya san shi dalla dalla rayuwarka dalla dalla Allah subhanahu wata'ala ya san ta amma ita dalla dalla a warware maka ita sanka sanka ɗaya bayan ɗaya ba abin da za a raguwa domin shi ya halicce ka ala ya alamu man khalaqa وهو اللطيف الخبير Allah da ya halitta ba ya san halitta shi ba kamar wannan waya ce da za ka kira wanda ya yi ta wanda ya kera ta ka tambaye shi kamfani kaza yaya take ya ma bayanin komai na ta tun daga nan hannun zai ma bayani ko ba haka ba dalla dalla zai gaya maka wuri kaza akwai waya mai dan kauri wuri kaza akwai yan siriya wuri kaza roba ce wuri kaza wani dan karhi ne dan karami wuri kaza darma ce duk ya gaya ma me yasa saboda shi yayi ballantana Allah wanda shi ya ba wanda ya kera waya ilimi sadaka Allah masani ne game da komai babu wani abu da yake koyuwa ga Allah subhanahu wataala ya san farkon shi kuma ya san karshen shi Allah ya samu dace wannan muka faɗa daidai sura ta kare abin da muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada amin kuskuren da muka yi kuma Allah ka yayi mana wannan azumi da muka fara yau muka kai daya Allah ta'ala ka kai mu ranar da za mu ci yayi 30 ba dai ko 30 ce gare mu kuma Allah ka sa mu daidai Allah ka sa mu rike girman shi da darajar wannan azumi mu kiyaye alhormashi muna roƙon Allah ta'ala ka shaye mana hawayen mu ka biya mana bukatun mu ka mana karshen duk halin mu gaba daya amin mai zaman banza Allah ka bashi aiki amin ya aiki Allah ka tsare mai ka sa mai albarka amin Allah ka ba mu kasuwa mai albarka amin ka ba mu lafiya da abin da lafiya sa ta ci amin Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira amin Allah ka ba ka san mu lafiya da kwanciyar hankali amin Allah ka kare mana kasan mu ya Allah amin daga sharrin masu sharri amin da makircin masu makirci da hasarar masu hasara ya Allah amin Allah ka kai kasan mu gaba ya Allah Allah ka tilla kasan mu gaba ya Allah Allah ka habbaka ta ka habbaka tattalin ta ya Allah ka habbaka tattalin arzikin ta ya Allah Allah ka habbaka yan kasar ta ya Allah amin Allah ka ba mu arziki da wadata ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah amin Allah ka ba mu kyakkyawan ayyukan da za mu tarda ka cikin su ya Allah. Ka kare mu daga sharrurruka da mugayen ayyuka ya Allah. Matasan mu, samarin su da ƴan matan su Allah ka shirya su ya Allah. Allah ka shirya da su ya Allah. Ka ba su ilimin da zai kawo mu kasan mu da addinin mu da al'ummar mu ci gaba ya Allah. Ka kare su daga mugayen ɗabi'u da halaye mara kyawu ya Allah. Waɗanda ba su da lafiya cikin mu Allah ka ba su lafiya. Wata ba ji? Kai. Malama ta addu'a. na sake jiki na ta addu'a bismillah adashi halarci mana to kala tambaya adashi adashi halarci ya halitta a yi adashi zan ki tara kudi naka tara wani ya dauka saboda mido su ake ajiya ce ake kuma abin irin na taimako Allah ya samu dace. Guda za ta yi. al'ada ya gaba da jinin da jinin abin nan ma, da abin nan janaba. Duk wanka iri ne guda za ta yi kawai. Inda wanka ya sha bambam ne sai a yi daban, amma iri guda ne. Wadda ka aka yi guda ya isa. Na'am. Idan mutum ya tashi yin zakka, to yana da wasu kaya da yaji, suna jiran karin kudin su ya saida bai hidda masu zakka sai dai hidda waɗanda ke hannun shi zakka su waɗancan waɗanda ya sai kayayyaki da su sai jira in ya sai da kayan sai nan take zai hidda musu zakka na'am
mutum ne ba shi kuɗi yake shekara cikin kasuwancin da ya shara'i da cewa kudin ya ya amfani da wannan kuɗin abin da ya samu na riba ya ba shi sai bisa uku sai ta to shi ya tafi wato sai dai na faɗa wanda da ya ya ban ga an sai sai da wasu shi na da ya kai ya ake kan wanda yake faɗaɗawa ya haka ne
mutum da yawa mutum kuɗi ce ga sunan ya juya don haka samu riba ya raba riba hudu ya baya ɗaya kudin taimako ne ya bashi ba kyauta ba ya juya su ne amma yana son kuma in aka samu riba ya raba riba hudu ya bashi kashi dai shi ya rike kashi to kuma shi yace don haka zo kamantawa yake bai bai da tabbas haka din ne hudin ne ya kasa ya bashi kashi dai ko amma dai yana kwatantawa to haka da ma ake so da masu ake ka kwatanta kai kai cincin karin ka kai abu taqullaha mastata'tu haka Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha ko illa wus'aha na'am
Wannan mutum ne yake yana da kyauta ko ko sadaka. Yake wato yana min wato mutum ya amfani da shi a cikin rayuwa. Sai ya furta kan yana wannan. Sai jinkirta sai yana wannan ya sa ya fada. Wala zo su da
duk kyautar da aka yi cikin ramadana ta sha bamban da wadda aka yi ba cikin ramadana kowace kyauta Allah ta'ala yana linka ta yana rubanya ma mai ita amma dai ramadana Allah ta'ala ya yi rubanya lada a ciki saboda haka kyautar da ka hidda ka yi ta cikin ram- kahin ramadana da wadda ka yi cikin ramadana ladar su ba iri da wacce amma dukkan su dai lada ke gare su kowane in kai zaka samu lada musamman in kai ba cikin ramadana kada yake da bukata ba kowane lokaci mutane na da bukata ko bukata su ba sai cikin ramadan suke da bukata musamman in kai lokacin da mutane suke cikin mawuyacin hali da tsananin bukata to ladar ka sai ta yi yawa amma dai ba za ta kai ladar ramadan ba amma dai za ta yi yawa na'am wannan yadda daga ma'aikatan nan ma'aikatan da yake da yake da ma'aji a abin suna karuwa suna rage suna karuwa lokaci ma wajen da jan ko kuma wani lokaci kuma ya zama tsohon babu wacce idan wani lokacin da kayi ya za a kuwa zaka ko kuwa zaka in babu zakar me za a yi babu kudi kudi ne wani lokaci banki ne suke ajiya ce yake banki yana ɗauka yana ajiyo yana ɗauka yana ajiyo wata rana ya ɗauka wata rana ya ajiyo wata rana a ɗauke shi wata rana ya ɗauka shi da haka kenan in ya zo lokacin zakka ya ga akwai kuɗi kaka suka damu amma ya zo babu sun ƙare ana shi ma ya mance shi ya kwashe kuɗin duka ya zo nema a ce ai baka da kuɗi ka kwashe su duka to me za a hidda ma zakka inda babu ga babu zakka ke in akwai sai a hidda musu na'am
wani abu mu tashi wajen kuma Allah da wajen tsoron Allah
Mm, duka ne. Da kunya Allah da tsoron Allah duk dukin tsoron Allah ne, duk kunya Allah ne. Ka ji tsoron Allah kuma ka ji kunya Allah. Kusan da abu guda ne. Na'am.
wani tsarin wanda ya
Na'am.
ya
Ah, wayo. To akwai wani bawan Allah ah, wanda Allah ya mamaye cikawa nan da sati ɗaya ko? Inda sati guda yake bara addu'a gare shi Allah ya ji kanshi. Allah ya mashi gafara Allah ya sa ya huta. Allah ya karbi bakuncin shi. Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi cikin bayan shi waɗanda yake marhama. Allah ya haskaka mai kabarin shi, ya yalwata mai kabarin shi. Allah subhanahu wata'ala ya saka mai da gida aljanna. Allah ya kyautata bayan shi. Allah ya sa mata albarka. Allah subhanahu wata'ala ya albarkanci waɗanda ya bari diya da jikoki da iyalin shi da matan shi. Allah subhanahu wata'ala ya sa masa albarka da dukkan mamatan musulmi gaba ɗaya. Allah ya ƙara mana albarka. Allah ya ƙara mana alkhairi. waɗanda suke kula da karatun nan da muke yi Allah ta'ala ya saka musu da gida aljanna ya musu duk bukatun su gaba daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barka